أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كرتمنا وأن للتافينا ياقوتة فريدة زامو تاشي daga inda muka kwana idan mai karatu yana biye da mu muna cikin fasalin nan da yake magana akan salatul fatihi yake cewa wa mautun alal islami a fadaru ni'imatin iza dumta min hamarratan lil maniyati wa mautun alal islami ita salatul fatihi daga falalarta tana sa mutum ya mutu a bisa musulunci mana tana hana mutuwa ba imani kaga malam bahaushe ma da an motsa zai ce Allah ya samu cika da imani to salatul fatihi ga wanda ya dawo makaranta ta tana sa ya mutu da imani shine wa mautun alal islami daga cikin fallar salatul fati akwai mutuwa da imani afdalu ni'matin mutum ya mutu da imani a musulunci ba shine babbar ni'ima idza dumta min hamaratan idan ka dawoma da karanta ta kafa dai dai lil maniyati har zuwa mutuwa ma'ana duk mai karanta salatul fati ko da kafa ɗaya ne a wuni to zai mutu da imani zai mutu da musulmi wala budda min iznin sahihin min ahmada walau bi wasaɗi ɗin linayin fadilati ya ce wala budda amma ku babu makawa min izinin sahihin daga karɓan izini ingantacce min ahmada daga shehu tijjani ya zamto in kana so ka karanta to ka karɓi izini daga shehu tijjani walau bi wasa'idin ko da ta hanyar tsani ne ma'ana ko da ta hanyar shehunne ne muƙaddamai linailil fadilati saboda samun wannan falalar da aka gaya maka ba wai kawai shikenan ka je ka ɗauka kai tai ba a baka izini ma'atikadi annaha fi sahifatin minan nuri unzilat bi aqlami qudrati ma'a ma al-i'tiqadi sare da cewa fa kai kuduri kai imani kai i'tiqadi annaha cewa ita salatul fatihi fi sahifatin ta zo ce a wata takadda minan nuri na haske unzilat da aka saukar da ita bi aqlami qudrati kuma an kawo ne da alƙalamin qudra ita salatul fatihi shi Muhammadul Bakri jikan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi aka fara saukar wa ita amma asali ta shehu janne shi ya shiga halwa na yana ta ibada akan Allah ya bashi salatin da yafi kowane salati a duniya Allah ya bashi salatin da ya tattara alkhairai da suke cikin dukkan salatan duniya shikenan sai aka saukar masa ita a takarda ta haske da kafin yanzu abubuwa na technology su zo sai a wahala wajen ba wa mutum misali amma kamar yanzu ne ka ce screen in kana jin takarda ta haske shine kamar screen abin da za ka gani a cikin screen na waya ka kamar takarda sai ta haske in ka taba ba za ka gan shi ba kuma zai iya tafiya to shine kamar yadda ake nuna wa abu a cikin screen to haka aka nuna wa salatul aka nuna wa Muhammad bakari salatul fati din da alƙalami na kudura kamar dai exactly da za ga a jikin screen na waya za ka ga abu gashi nan kana ganinsa amma in za ka taba shi ba zai tabu ba in an ce ka kama shi ba za ka iya kama shi ba to saboda haka an nuna masa ne to tare da cewa mutum ya yi yaƙini ya yadda ma'atikadi tare da yadda da yaƙini annaha ita salatul fasi fi sahifatin minan nuri ta zo ne a wata takarda ta haske unzilar da aka saukar da ita bi aqlami qudrati da alqalamin qudra yake cewa wa addur rimahu asharatin min min shurutiha wa qala bikitma bikitmiha siwa an khuwaisati wa addur rimahu mai littafin rimahu ya lissafa asharatan abubuwa guda goma min shurutiha daga cikin sharɗan salatul fatihi wa qala sai ce bikatmiha amma fa a boye su siwa an kuwaisati sai ke bantattun mutane ba kowa za a faɗe su ba yake cewa wa amma sawabu hal amimu fa hasilun lisa'ir kalqillahi duna shari'ati wa amma sawabu hal amimu amma ladan salatul fati al amimu na gama gari fa hasilun to wannan kan tabbatacce ne lisa'ir kalqillahi ga dukkanin halittun Allah duna shari'ati ba wani sharadi ko da baka je an baka izini ba in ka karanta zaka samu abin da ka samu na falala amma wannan falala ta musamman sai da izini ya zace maka wa amma sawabu hal alimu ladan salatul fati a matsayinta na salatin annabi shine lada gama gari fa hasilun mai tabbatuwa ne lisa'ir kalkin lahi ga dukkanin halittun Allah duk wanda ya karanta ta zai samu lada dole sharidi kuma ba ta da wani sharadi ba indai ka karanta za a sallame ka wa an sayyid al-bukhari wa man anhu unzilat fida'un min al-jahim min hadi marrati wa an sayyid al-bukhari yazo daga sayyid al-bukhari muhammad al-bukhari shine jikan sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu shine wa an sayyid al-bukhari yazo daga muhammad al-bukhari man anhu unzilat wanda a shi aka saukar wa salatul fatihi me ya faɗa ce fida'un min aljahimi ita salatul fatihi fansa ne daga shiga wuta minha bi marrati kuma da kafa daya wanda ya karanta salatul fatihi kafa daya da imani to zai ba zai shiga wuta ba fa wallahi ma ra'aitu zikra muqariban laha ba'da rutbatil asamil azimati بعد رتبة الأسامي العظيمة عظيمة فوالله يتي نارن تيمك da Allah ما رأيت ذكرا ban ga wani zikiri ba muqariban laha wanda za a kwatanta shi da salatul fati ba'da rutubati al-asami bayan martaba madaukakiya al-asimati wacce take mai girma shi ban ga wani zikiri da za a haɗa shi da salatul fatihi ba. Yace wala tafsiran anha fatan dimu fi gari nadamatu kus'iyin wa sahibi battati yace fala tafturan anha kada ka daina karanta salatul fatihi kada ka yanke shine wala tafturan kada ka yanke anha ka daina karanta salatul fatihi fatan damu idan ka yanke ka daina karanta salatul fati fatan da mu za ka yi nadama fi gadin a gobe alkiyama nadama ta kusa'i irin nadamar da wani mutum da ake kiransa kusa'i wa sahibi battati da kuma sahibi battati shine wanda ya saki matarsa saki uku bayan yana santa shi wannan kusa'i din suna yawan kawo shi nadama ta kusa'i shi ba wannan kusa'i din ina tsammanin mun yi mun yi bayani a kansa lokacin da muka karanta wannan kasida da ake kiranta shamak makiya ina za a kasida mu shamak makiya mun yi magana akan nadama ta kuski shi wannan kuskin wani mutum ne wanda ya je samu wata bishiya ta magariya yawa ruwa fi tsiro daga cikin bishiyar magariya din ya je ya yi wa magariyar bayi yana zuba mata ruwa saboda waɗannan itatuwan magariyar su girma ya yi kibiya da su ta farauta saboda haka haka yi ta mata bayi ya ta mata bayi ya ta wahala a kanta sai da magariyar ta girma ya ciro waɗannan abubuwa guda hudu ya yanko waɗannan abubuwa na magariyar guda hudu waɗannan itatuwan magariyar guda hudu ya feke su ya gyara su ya yi kibau da su shikenan da daddare sai ga ɓauna ta zo wucewa ya ja ya harbi wannan ɓaunar sai ga wannan kibiyar ta wuce shi a tsammaninsa wannan kibiyar ba ta kashe ɓauna ba. Shi kenan wata ɓauna ta sake zuwa, ya sake ja ya harba, shi ma wannan kibiyar ta wuce, sai da ya ƙare kibiyoyi guda hudun nan gaba ɗaya. Shi kenan sai ke cewa kai aikin banza, na sha wahala na yi ta ba ta ruwa, gashi na zo guda hudu duk na harba ba su samu ba, ashe na yi wahalar banza. Kawai sai je ya je can ya ɗauko waɗannan kibiyoyin gaba ɗaya duka ya karya su a daren. a daren ya karya wannan kibiyoyi guda hudun duka sai da safiya ta gari ya waye da ya duba waɗannan kibiyoyin sai ya ga jini a jikinsu kowace da jini a jiki a'a to me yake faruwa kawai yana zuwa yana gani sai ya ga ɓauna guda hudu a kwance ashe kowace kibiya da ya harba tana zuwa ta samu wannan ɓaunar ce ta huda ta ta wuce ya karya kibansa guda hudu da safiya ta sai ga kowane kibau da jini a jiki yana zuwa kwai duba ya ga ashe duk guda hudu nan duk sun kashe wannan bauna da ya harba to wannan nadamar da yake wahalar da ya sha wajen renon wannan itatuwan kibiya din kuma ya zo bayan kibiyoyin an ci nasara kuma ya zo ya karya su to saboda haka duk wanda ya bi karanta salatul fati zai yi nadama irin nadamar da ku iya yi sai ka ji an tattaro ma fallar salatul fati ka ce kai ashe da man da gaske ne da abubuwan da ake faɗa kuma lokacin ka riga da ka baro inda za a karanta yace fala tafturan an haka da ka yanke ka daina karanta salatul fati fatan dama sai kai nadama shi gadi a gobe alkiyama nadamatu kus'i irin nadamar kus'i wa sahibi battati da ma'abocin batta wanda yau mata saki uku bayan yana santa shi ma kiso shi ne dai masu tsawo fa abda alaiha bin nawajiz sarmadan fa tasmu ala al-aqta bi kulli wasilati fa abda ka rike alaiha salatul fati bin nawajiz da haƙwaranka fiƙoƙinka shine fa abda kai cizo ana nufin ka rike alaiha salatul fati bin nawajiz da fiƙoƙinka sarmadan kuma garke ta har abada fa tasmu sai ka samu ɗaukaka alal aqtabi akan dukkan kulban duniya kulli wasilati dukkanin wani tsani eh aqta aqtabi kulli wasilati dukkan wani tsani sai ka samu ɗaukaka akan dukkan kulbai fala ta'dilan anha ila ayyi sigatin idza kunta ya aki min ashabi nuhiyati fala ta'dilan anha kada ka bauɗe ka daina karanta salatul fati ila ayyi sigatin ka tafi zuwa ga wata sigar daban saboda salatan suna da yawa sun fi dubu ɗaruruwa kada ka bauɗe ka daina karanta salatul fati ka tafi wata sigar daban idza kunta ya aki idan dan uwana ka kasance mai na sahabi nuhu yace in ka kasance mai hankali wannan magana fa ana yi ne da masu hankali in ka kasance kana da hankali to kar ka daina karanta salatul fati hawat sirra kullu sigatin fil awalimi wa zadat bi asrari wa ashiya asisati hawat sirru kull hawat sirra sirra kullu sigati ita salatul fatiha hawat ta tattara sirra sirrin da yake cikin kulli sigatin dukkan sigar wani salati fil awalimi da yake cikin talikai duk wani salatin da aka koda maka shi aka ce yana da falala iri kaza to falalar salatul fatiha ta nade akwai falalar a cikin salatul fatiha wa zadat kuma ta kara ma fa bi asrari da wasu irin asrarai wa ashiya da wasu abubuwa azizati masu wahalar samu ita ta naɗe su a cikinta ya ce wa rabba biha ubaidat bin muhammadin wa abda atibatan bin zabi rahmati wa rabba ubaidatu bin muhammad akwai wani bawan Allah da ake kiransa ubaidatu bin muhammad wa rabba biha yayi tarbiyya da karanta salatul fati salatul fati ya ɗauka a matsayin ita ce shehinsa. Wa abda ajibatan, salatul fatin ita ce ta kai shi makani na ma'arifa, wa abda sai ya bayyanar da ajibatan abubuwa masu ban mamaki, bi mizabi rahmati a cikin wani littafi da ake kirsa mizabin rahma. Ya bayyana abubuwan mamaki a cikin mizabin rahma. Fa ya rabbi, jazihi wa kulli mu'allifin bi khairin wa ihsanin alal ahmadiyyati. Fa ya rabbi ya ubangiji, jazihi ka saka masa wa kulli mu'allafin da duk wanda ya rubuta wani littafi akan ɗarikan nan ta shehu tijjani bi khairin ka saka masa da alkhairi wa ihsani da kyautatawa alal ahmadiyyati bisa aikin da yawa ɗarikan shehu tijjani hakika wannan malami yayi aiki Allah ka saka masa da alkhairi wa qad tamma bil hamdi allazi rumtu nazmahu faja'a bi hamdillahi ahsanu munyati wa qad tamma hakika wannan kasidar tawa ta cika wannan littafi na wani ya kota sulfarida ya cika bil hamdi da godiya allazi rumtu nazmahu da abin da nake nufi na tsara da wannan nayi tsaran ne nayi niyyar na tsara wannan littafin kuma littafin ya cika da godewa Allah faja'a wannan littafin nawa ya zo bi hamdillahi da godewa Allah ahsana muniyati mafi kyan abin da nake buri mana yadda na nufi littafin yayi kyau yayi tsari to littafin ya yi kyau ya yi tsari ma fiye da yadda nake buri. Wa ahasi bi muniyatil habibi wa arrikan wa arrikan bi ja qurashi qurba bi asna qasidati wa ahasi bi muniyatil habibi wa ahasi ka lissafa baitocin wannan littafin bi muniyatil habibi da adadin muniyatil habibi idan ka sa muniyatil habibi akan allo ka buga ta za ta baka ɗari biyar da hamsin da biyar. to wannan littafin baitinsa ɗari biyar da hamsin da biyar ne. Wa arrikan kuma ka sanya mata kwanan wata bija ƙurashil ƙurba, sunan kwanan watan ta bija ƙurashil ƙurba, shi ne ya yi ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da sha shida, shi ne dai yanzu shekara ɗari ne ina tsammanin da ashirin da uku, yau da gama littafin ɗari ne da ashirin da uku. Ya yi ta shekara bija ƙurashil ƙurba, shi ma in ka lissafa bija ƙurashil ƙurba, ka lissafa harufan abin da za su baka kenan. bi asna qasidati da mafi daukakar kasida shine bi jaqurshil qurba shine kaga in ka dauki ba biyu jin karami uku alif daya kaume ruwa dari ra dari biyu shin mai ruwa dubu ya ara goma alif daya lanjaye uku kaume ruwa dari ra dari biyu ba ba biyu ya ara anan alifi ne ana nufin ɗaya in ka lissafa zai baka dubu ɗaya da ɗari uku da sha shida a wannan shekarar ya gaba ya ce fa kuzaha mawahiban ala yadi muznibin garibin garikin fi zunubi azimaci faja fa kuzha ya ce ya kai ɗan uwa ka riki wannan littafin mawahiban wata iriyar baiwa ce daga Allah ya kawo ma ala yadi muznibin amma Allah ya kama ne ta hannun wani mutum fa mai zunubi in ji imamu nazif shi mai zunubi ne in ji shi garibin kuma ba kowa ba ko ne mana ba kowa ma ya san shi ba shi ba kowa bane in ji shi garikin kuma wanda ya lissa ci zunubin a cikin zunubai a cimaci masu girma fa ya rabbi farhamna bima habl inayati wa min kulli hawlin fahmina wa baliyati fa ya rabbi ya ubangiji farhamna kama na rahma bima habl inayati da tsantsar kularka wa min kulli hawli Allah ka kiyaye mu daga dukkan wani tsoro ahmina Allah ka kiyaye mu wabaliyati da dukkan wani bala'i wa mali siwaka shirraka'i wa shiddatin wa inni lamanzilun bi babika dhai'ati wa mali siwaka wa mali siwaka ya Allah ba wani abin da nake nema a gurin waninka wa mali siwaka ya Allah ba da waninka tirraka'i a cikin wadata wa shiddatin da tsanani wa inni lamanzilun ya Allah ni fa mai saukarwa ne daikaci bukatuna bi babika a kofarka wa afuka arju an ta'ausa rahmatin bi rahmatika arhamna bi fadalin wa minnati wa afuka arju ya Allah afuwarka nake nema an ta'ausa an ta'ausa rahmatin kai ne mai yalwar rahama bi rahmatika arhamna Allah ka mana rahma da rahamarka bi fadalin da falallaka wa minnati da baiwa ومر إيه ومن بوصل مدرك لكل ما مضى من الأم ذاككا بلا زاد رحلة ومن الله كمن بيوة بوصل دسادوة مدرك كل ما مضى منا mai riskar duk abin da ya kwace mana min al'umri na rayuwa ba'ikan da muka tozartar da rayuwar namu bila za da rahilaci ba tare da guzurin rayuwa ba Allah ka sa mu zari mu riski sakacin da muka yi ba mu tsaya mun yi ibada da yawa ba da baiwarka shine abin da imamun da zai yake nufi yake cewa wa kulli sa'adatin wa afdal jazbatin wa awsa'i faidatin wa adawa mawsulati yace wa kulli sa'adatin Allah ka sa mu riski dukkanin wani arziki na duniya da lahira wa afdal jazbatin ko mu samu fiyayyar jazaba zuwa ga halarar Allah wa awsa'i faidatin mu samu mafiyar wani faira wa adawamu wasulatin mu samu mafi dawwamar saduwa da Allah bi jahin nabi bi jahin nabi wa man hawatul aba'atu wa jahi muhammadiyatin ahmadiyati bi jahi nabi alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam wa mat hawatul aba'atu da wanda a bayan nan ta taro su lokacin da aka saukar da inna ma yuridillahu lizi ba an kuma rujsa albayt wa tahirakum tatahira wajahi muhammadiyati alfarmar halara muhammadiyya ahadiyatin wacce take makadaiciya fa ya rabbi salli bil faridati sarmadan alal mustafa wal ali fi kulli lamhati fa ya rabbi ya ubangiji salli kai salati bil faridati da salatul fatihi sarmadan har abada alal mustafa ga shugaban mu annabi muhammad wal ali da alayansa fi kulli lamati allah kai salatin cikin dukkanin kiftar ido wa salli ala asli wa fasli wa ikwati wa kulli muwahhidin min insin wa jinnati wa salli ya ubangiji kai salati ala asli ga asalina shine iyayena wa fasli da reshina sune ‘ya'yana da jikoki kenan. wa ishwati Allah ka sa wannan salatin har da ƴan uwana wa kulli muwahhidin da dukkan mai kadaita Allah mininsin daga mutum ne wa jinnati da aljani wallahu a'lam za mu tsaya a nan mun samu dama sai mu ɗora